بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيركم شابير قوة المحرم hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da biyu ga watan takwas miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka wato wannan unguwa masallacin jibus da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 92 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun tattauna game da sharhin da a sheik fauzanul fauzan ya yi a ƙarƙashin wata gaba da imamul barbahari yake cewa auyun kiru auyun kira shay'an mimma qala Allah subhanahu wa ta'ala aw shay'an mimma takallama bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato daga cikin abin da ke fitar da mutum daga cikin musulunci ko da yayi da awashi musulmi ne shine mutum ya zamto yayi inkari ma'ana yayi musun wata magana da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani ko kuma ya zamto ya musunta wata magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya faɗa wato wannan yana daga cikin abin da ke fitar da mutum daga musulunci ko kuma mutum ya ce wato alkur'ani da sunna ba su dace da wannan zamanin da muke rayuwa a cikinsa ba zamani ne na wayewa zamani ne na kere-kere zamani ne na technology zamani ne na kwamfuta zamani ne na yanar gizo da haka a daina kawo maganar alkur'ani a daina kawo maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya faɗi haka ya ce alkur'ani kamar littafi ne na wani zamani wanda ya riga ya shuɗe sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta zama ƙauyanci ba ta dace ba da wannan lokaci namu to ko shakka babu shi ma ya kafurta da haka kenan a hukunce-hukuncen shari'a wato suna dacewa ne da kowane zamani da kuma kowane yanayi da kowane wuri da haka duk wanda ya ce hukunce-hukuncen shari'a ba su dace da wannan zamani ba to wannan kafirci ne ƙarara mutum ya faɗa da haka mutum ya ji tsoron Allah ya kiyaye ya hattara kada ya jefa kansa cikin al'amuran da za su iya fitar da shi daga cikin addinin musulunci mutum ya yi taka tsantsan kar kuma ya dinga tsarkake kansa kar kuma ya dinga amincewa kansa game da addinin da yake tafiya a kai sannan ba ruwansa da abin da mutane suke kai in dai ba akan gaskiya ba ne ko da shi kaɗai ne ya fahimci daidai ya tafi a kanta allah maɗaukakin sarki ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku yi ta kanku idan kun zama shiryayyu wanda duk ya ɓata ɓatansa ba zai cutar da ku ba to sai malam yake cewa sannan ahir ka kiyayi guluwi a cikin addini ka kiyayi wuce iyaka a addini abubuwa ne guda biyu akwai guluwi akwai kuma tasahuli to ba a so ka shiga cikin almutasahilun kamar yadda ba a so ka shiga cikin almutashaddidun ka zamto alwasaf kana tsaka-tsakiya ba ka cikin masu zafi zafin da ya wuce mikidari na shari'a zafin da mutum ba ƙur'ani yake bi ba ba sunnar annabi ba kawai zafi ne na son zuciya da wata bid'a da ya fahimta ko kuma mutum ya zamto mai sakaci da addini addini bai dame shi ba addini baya cikin abin da wato ya sa a ransa sannan jahiltar addini ko a jikinsa baya jin cewa wani abu ne to wannan shi ma yana daga cikin abin da ba a so mutum ya zamto ya fada ciki to duk mun bada misalai akan haka da haka za mu tashi a daidai gabar da malai ke cewa alal muallif rahimahullah fattaqillaha ya abdallah kayi hattara ka kiyaye wato dokokin Allah ya kai bawan Allah wa alaika bi tasdiqi wat taslimi wat tafwid wajibi ne akan ka ka gaskata wajibi ne akan ka ka sallama wajibi ne akan ka ka fawwala al'amarin ka ga Allah war rida wajibi ne ka yadda lima fi hadal kitab ga dukkan abin da kaji an faɗa a cikin wannan littafi wala taktum hadal kitaba ahadan min ahlil qibla karka ɓoye wannan littafin ga wani cikin musulmi kana da wannan littafin fito da shi karka ɓoye shi ga wani cikin musulmi ba a sa ya ruddullahu bihi hairanan an hairaji ina fata ina sa rai wannan littafi sanadiyarsa zai dawo da ɗimautacce daga ɗimaucewarsa au sahiba bid'atin an bid'ati ina fata wannan littafi sakamakon karanta shi da karantar da shi da yaɗa shi cikin al'umma ya dawo da ma'abocin bid'a daga bid'arsa aw dallan an dalalati ko kuma ina fatan wannan littafi ya dawo da batacce daga batansa bayan jubihi ya tsira a gaban Allah sanadiyar riko da abin da ke cikin wannan littafi fattaqillaha kai hattara ka ji tsoron Allah wa alaika bil amril awwali ka rike al'amari game da addini na can farko al'atiki da dadde ka rike tsohon addini kar ka rike sabon addini rike da daddan can za a gaya maka wanne ne tsohon addini wanne ne tsowace ce tsohuwar hanya wadda ba a so ka sake ta ka kama sabuwa wa alaika bil amril awwal al'amari in dai game da addini ne to ina horonka ka dinga komawa can na farko lokacin annabi da sabai al'atik wanda ya gabaci na yanzu wa huwa ma wasabtu laka fi hadar kitab irin wannan abin shine abin da nake wasafa maka nake sifanta maka a cikin wannan littafi farahimallahu abdan wa rahima liwalidayhi qara'a hadar kitab malam sai addu'a yace Allah ya rahama Allah ya ji kan bawa wa rahima liwalidaihi ba shi kadai ba Allah ya ji kan wato iyayen bawan da qara'a hadal kitab ya karanta wannan littafi malam yayi mana addu'a mu da muka karanta da iyayen mu ma wato yana mana addu'ar Allah ya mana rahama Allah ya ji kan mu Allah ya tausaya mana mun gode wa bathahu yace Allah ya ji kai ya kuma ya rahama ga wanda bathahu ya yada wannan littafi ko ya siye shi da yawa kamar yadda a nan masallaci na gan shi la'alla wani bawon Allah ne ya siya kaga ya shiga cikin addu'ar mana akwai wa masu ɗauka ila su ma a waya su ci gaba da yaɗawa kai ka zo ka ji kuma ka tura wani shi ma ya ji kai ma ka shiga cikin addu'ar malam dan kana cikin wanda batsahu ya yaɗa shi wada'a wa amila bihi kuma Allah ya rahama ga wanda ya ji wani abu a cikin wannan littafi ya aiki da shi wada'a ilaihi ko ya kira mutane zuwa gare shi wahtajja bihi kai Allah ya yi rahama da jin kai ga duk wanda ya kafa hujja da wannan littafi suna tattaunawa da wani sai ya ɗauko wata matsala cikin matsalar da aka kawo a wannan littafin sai ya yi hujja da ita fa innahu dinullah wa dinu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin abin da ke cikin wannan littafi ba wani abu bane face addinin Allah addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawo ga duk wanda ya yada addinin Allah ko ya karantar da addinin Allah ya yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya karantar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to ko shakka babu wannan yana da gagarumin lada mai girma asharh ashek fawzan al-fawzan yace qawlu wannan magana ta imam al-barbahari da yace fattaqillaha ya abdullah wa alaika bitasdiqi wat taslim inda yake cewa ka ji tsoron Allah ya kai bawon Allah wa alaika wajibi ne akan ka bitasdiqi gaskatawa wat taslimi da sallamawa ay alaika bitasdiqi wajibi ne akan ka ka gaskata la tukadhib shay'an karka kuskura ka ƙaryata wani abu mimma zukira fi hadhal kitab daga abin da kaji an ambata a cikin wannan littafi me yasa li'annahu saboda duk abin da kaji a cikin wannan littafi ma'khuzun min alkitabi was sunna malan ya dauko shi ne daga littafin Allah alqur'ani ya cirato shi ne daga ingantacciya tatacciyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan har ya tabbata duk abin da kaji a littafin nan imma dai qur'ani ne ko kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa alayka bi taslim ba ka da wani zabi sai ka sallama da ka ji wata mas'ala malam ya kawo ta anan ba ra'ayinsa bane ba san zuciyarsa bane ba tunaninsa bane ba wata fahimta tasa bace a'a abi ne da yake cikin alqur'ani yake cikin sunna fa alayka bi taslimi bihi wajibi ne ka sallama masa abin da ka ji a wannan littafi wa adami taraddudi kuma da rashin kokwanto ko shakka ko kai kawo ko ta baba fil akhadhi bihi game da riko da abin da ke cikin wannan littafi walittiba karkai kokonto ko taraddudi game da bin abin da ke cikin wannan littafin wa adami takasuli kuma kada kayi kasala kada kayi kasa a gwiwa kada kayi lalaci wajen riko da abin da ke cikin wannan littafi abinda malai ya fada kenan qaulu wa tafwid kuma ka fawwala al'amarinka zuwa ga Allah, ka miƙa al'amarinka gaba ɗaya ka sallama wa Allah game da abin da ka ji a cikin wannan littafi, ya'ani abin da mala yake nufi, la tu haddith shay'an min indik, kar ka ƙirƙiri wani abu kai na ƙashin kanka game da wannan addini. Wannan addinin ba a buƙatar azanci na ko azancinka, ba a buƙatar kwaskwari mata ko kwaskwari maka, ba a buƙatar in ƙara ko in rage, ko ka ƙara ko ka rage, ko ya kamata ɗina ko ya kamata ɗinka duk ba a buƙatar wannan la tu haddith shay'an duk abin da ka ji game da wannan addinin at-tafwid ka fawwala kawai ka miƙa wuya gaba daya kar ka kirkiri wani abu kar ka farar da wani abu wa laysa at-tafwid alladhi alayhi al-mufawwidatu fi sifat amma kalmar at-tafwid da malam al-barbahari ya kawo anan tana da ma'ana guda biyu akwai at-tafwid na fawwalawa da sallamawa da miƙa al'amarinka zuwa ga Allah. A tafwid akwai kuma waɗanda ake kira almufawwida game da sufofin Allah. Idan suka karanto wata sufa cikin sufofin Allah sai su su ba za su fassara ta ba, kawai sun fawwala ta su ake kira almufawwida. Ga fassara ingantacciya daga sunnar annabi sallallahu Alaihi wasallam ko daga magabata game da wata sufa cikin sufofin Allah ba za su fassara ba. ba za su tafi akan wannan ma'anar ba kawai su ce su kawai duk wata sifa ta Allah su ba za su ce haka bane ba za su ce ba haka bane ba za su tabbatar ba ba za su kore ba al-mufawwida sai su ce su sun fawwala al'amarin in haka ne shikenan haka ne in ba haka bane ba haka bane to anan da malai yake cewa watafwida ba yana nufin wayancan al-mufawwida wayanda suke da aqida ta at-tafwid fi sifat ko suke da fahimta ta at-tafwid game da sifofin Allah ƙaunu warrida lima fi hadhal kitab imam al-barbahari da yace ka kuma yadda da abin da ke cikin wannan littafi mimma huwa min usuli ahli sunnati wal jamaa domin ba wani abu bane a cikin wannan littafi face abin da yake na usul wato tushe na ahli sunna wal jamaa kana so ka san wace aqida ce ta ahli sunna wal jamaa ba jinta zaka yi a wajen wasu waɗanda ba su fahimci me ake nufi da sunna ba karka nemi sanin waye ahlus sunna ga wanda ba shine dan ahlus sunna din ba shi yasa sai malamin kai amma wannan littafi yana fashin baki ne yana fada maka aqida da kuma ainihin usul na ahlus sunnati wal jamaa dan kan wani ya dinga cewa ai sune waɗanda ba sa kaza ko waɗanda ba sa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda muke karanta littafin har wannan gabar har kuma ka ji karshe babu wani abu da yake nuna cewa mai wannan littafin baya kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kawo wani abu na suka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu ko kadan to wannan ita ce aqida ahlus sunnati wal jamaa dan haka ka yadda da abin da ke cikin wannan littafin mimma huwa min usuli ahli sunna wanda abin da ke cikin sa yana daga cikin abin da ke usul ne aqidu ne na ahli sunnati wal jamaa walaysa hadha madhan wa tazkiyatan likitabi amma fa ka fahimta wannan ba wai yabo da kwarzantawa da tsarkake littafin sa malai ke ba dan akwai wanda suka yi masa sharhi wasu sun ga aibinsa suna ganin kamar ya zuga littafinsa da yawa ya tsarkake littafinsa da yawa ya kambama littafinsa da yawa to sai Sheikh Al-Fawzan Al-Fawzan rahimahullah yake cewa walaysa hadha madhan wa tazkiyatan likitabi wannan magana da Imam Al-Barbahari ya kawo anan ba yana kambama littafinsa bane ba kuma yana tsarkake littafinsa bane kama yadhunnu ba'd ash-shurrah kamar yadda wasu daga cikin waɗanda suka yi wannan littafi sharhi suke tsammani innama huwa ya husu alal akhaz mimma zakarahu abinda imam al-barbahari yake nufi kawai yana kwadaitar da al'umma su yi riko game da abinda ya ambata fihi a cikin wannan littafi min al-usul sahiha na aqidu ko aqida ingantacciya tsaftatacciya min al-kitabi wa sunna daga al-qur'ani da sunna li'annahu domin shi imamul barbahari lam ya aci bi shay'in min indi babu wani abu da ya kawo na kashin kansa a cikin wannan littafin babu ballantana haddan ya yi faɗi abu a kan littafin ka ce ya ziga littafinsa ko ya a'a duk in ka koma maganganun da yake yi maganganu ne in ya kawo su sai ce Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fahimtar magabata kenan wannan shine abin da yake da haka ba wani abu yake kawowa na ra'ayin kansa ba ba wani abu bane na radin kansa yake kawowa aw yabtakiru aw yabtakir shay'an min indihi qat ko kuma a ce ya kirkiri wani abu sabo shi nasa na kashin kansa ko kaɗan duk wanda ya faro muke tafiya da shi a cikin wannan littafin ya san babu wani guri da malam ya fito da ra'ayinsa ƙarara ce ga ra'ayinsa babu wani guri za ga da ya kawo kalal mu'allifu rahimahullah sai kawai ya shiga fattaqillaha ya abdullah a kaga karatun mu na yau sai ce ka ji tsoron Allah ya kai bawan Allah abin da ya fara da shi kenan ba wani abu da ya kawo yace fattaqillaha ya abdullah wa alayka bit tasdiqi wat taslimi wat tafwid war rida lima fi hadha al kitab abin da ya faɗa kenan ya ce wajibi ne ka yadda ka sallama ka fawwala ka yadda da abin da ke cikin wannan littafin domin babu abin da ke cikinsa sai maganganu daga alkur'ani sai maganganun manzan Allah sai maganar magabata qawlu fadin sa wala taktim wala taktum hadha alkitabi hadha alkitaba ahadan min ahli alqibla imam al-barbahari ya ce kada ka ɓoye wannan littafin ga wani cikin musulmi kar ka ɓoye kai wa wani bukulu da bakin cikin kada ga wannan littafi ya'ani abin da malai yake nufi a nan unshur hadal kitab ka yada wannan littafin in Allah ya yi maka wadata siye shi ka raba ɗaliban ilimi a wani masallaci za a sa shi siye shi da yawa kowa ya mallake shi yanda kowa ana yi yana bi yana karantawa yana daga cikin abin da za ka yi ka samu lada mai yawa unshur hadal kitab ka ka yada wannan littafi wa wazzi'uhu ala ahli alqiblati yani ala almuslimina ka rarraba wannan littafin ga al'umman musulmi yantafi'u bihi za su amfana da wannan littafin za su amfana da wannan littafin ka siya ko yanzu da muka kusa muka yi nisa a cikin sa baka makara ba za ka iya siya ko a nan ko a wani guri ka siya ka yada shi li'anna hadha min nashr al-ilm domin siyan wannan littafin da ire-irensa ka raba wa al'umma yana daga cikin abin da ake kira da nashirul ilmin nafi yada ilimi mai amfani ilimi mai amfani so ake dinga yada shi kowa ya san shi kowa ya amfane shi amma galibi sai ga ilimin mukan da ba masu amfani ba sai ga an kashe musu kuɗi an yi musu littafai masu kyau an musu bango mai ban duk da cewa dafi ne a ciki ana ta rarrabawa majjanan free of charge mutane an wani sai zuba kuɗi mai tarin yawa mai tarin yawa ina gaya ma a buga wani littafi wanda kila cutarwa guba ce a ciki ai ta yadawa mutane to irin wannan littafi mai amfani yana daga cikin irin littafan da ake so mutum ya siye su ya yalwata su ya yada su cikin al'umma wa min at-tara wa min at-tawasi bil haqq kuma yana daga cikin yiwa juna wasiya da gaskiya ka san gaskiya to ai zaka so dan uwanka shi ma ya san gaskiya ka karanta to taimaka dan uwanka shi ma ya karanta wa hakaza yajibu an tunshara al-kutubu an-nafi'a haka ya kamata ko haka yake wajaba a dinga yada littattafai masu amfani al-mufida masu fa'ida wala siyama al-kutub al-asila musamman ma littattafai irin waɗanda suke bayanin asalin aqida ta musulunci wa kullama taqaddama al-kitab duk sanda littafi ya zamanto da dadde tsohon littafi ba sabo bane ba na ‘yan yau bane na ‘yan jiya da shekaran jiya ne kana a ƙaraba ilal haka za ka samu wannan littafin ya fi kusa zuwa ga gaskiya domin an yi littafin lokacin rashin gaskiya da magudi a addini da ci da addini bai yawa ba domin wannan littafin da muke karantawa an yi shi tun a cikin ƙarni na hudu domin mai littafin ya rasu shekara ta 329 kaga cikin ƙarni na uku ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da tara so kaga shi ya yi rayuwa ne cikin ƙarni na uku ya shigo cikin ƙarni na hudu a cikin ƙarni na hudu ya rasu kaga ya, ya riski ƙarnin da annabi sallahu alaihi wasallam ya yaba wanda mawa karanta cewa mafi alherin ƙarnuka da aka yi a duniya shine ƙarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarnin ainihin wato da suka zo lokacin tabi'ai sai tabi'u tabi'in to kaga shi ya rasu a cikin karni na hudu ya shiga cikin atba'u tabi'in kenan ya shiga cikin karni na hudu shi yasa zaka ji aqida ce safiya tatacciya da babu gurbata a cikin ta littafi ne da ya haura shekara dubu gashi yau ana ana 2023 ana karanta ma shi kana ji sama da shekara dubu to shine ake gaya ma sai mai yi wa wannan littafi sharhi Sheikh Fawzan al-Fawzan yace duk sanda kaga littafi ya dade to alamu suna nuna wannan littafin ya fi kusa da gaskiya domin abin da na jiya da shekaran jiya ba su fahimce shi ba a matsayin addini ba za yadda za a yi a yau ya zama addini in dai har wannan abin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa duk ban san shi ba sahabbai almajiransu tabi'ai ban san shi ba atba'u tabi'in ban san shi ba a matsayin addini ba yadda za a yi a yau ya zama addini li'annahu yakunu qariban min al-qurun al-mufaddala me yasa din littafin da ya dade ya ceto wa'yancan shekarun ya fi kusa da gaskiya saboda ya fi kusa da karnukan nan masu falala yanzu kaga shi kansa wannan littafin yana kusa da karnukan nan masu falala wa'yanda annabi ya ce su ne ƙoronul mufaddala karnuka mafiya falala ƙaulu faɗin safa a sa ya ruddullahu bihi hairanan an hairati ya ce ina tsammani ina fatan Allah ya dawo da ɗimautacce daga ɗimaucewarsa sanadiyar wannan littafi hadhihi fa'idatu nashr al-kutubil mufida wannan yana daga cikin amfanin yada ilimin muka ko littafai masu fa'ida mu ne har yanzu bamu waye da asai littafai na addini a dinga yada su su yawa cikin al'umma ba a siyi na hausa a siyi na turanci a siyi na larabci a yada wanda zai iya na larabci a basu wayanda za su iya na turanci ne su ba sa jin hausa ba sa jin larabci a yada musu wanda shi kuma ba larabci ba turanci sai hausa a basu na hausa wani kuma littafin an karanta shi kaman a majalisi haka an taskace shi wani ya dauka ya je ya sa ko a gidan rediyo ko a gidan talabijin ko a wata kafa a ci gaba da yada shi wani shi ma ya ji shi ma ya karu yana daga cikin abin da ainihin wato ake yada ilimi mai amfani domin wani sanadiyar wannan zai dawo daga ɗimautacciyar hanyar da yake bi kana da commission sai ka bashi littafi yana karantawa sai ya dawo daga wata mummunar fahimta ya koma mai kyau wallahi kana da commission kana da lada to Allah ya taimaka ka ba mutum dubu cikinsu aka samu mutum 900 sun karanta sun amfana mai kamanta ladan za a rubuta maka shi amma galibi za ga irin wayannan abubuwan ba mu baya cikin irin auqaf din da ake yi a irin kasashe irin namu amma an kaje wasu kasashen za ga a wakafi in aka gaga ɗalibin ilimi sai a je a siya littafai na dubban kuɗaɗe ko na miliyoyin kuɗaɗe ya je ta karatu yana research yana fito da ilimi yana yaɗa wa mutane sai ga an yi wa mutum wato wajen wato kamar ka ce roka guda ta littafai wani bawan Allah ya ce duk littafin da yake so a shiga cikin library duk littafin da yake so a sauko a bashi akwai wanda aka taɓa ba mu labari a saudiya aka ce ya je bayan ya dan tara yan kudadensa kawai sai ya je wani kantin littafai ya sa aka dinga sauko masa da littafai aka dinga sauko masa da littafai ashe wani mai kuɗi shi kuma ya gani sai wa masu kantin waya cewa duk littafin da ya ɗauka kara karɓi kuɗinsa ya sako da littattafai him ya ce da nawa ne a lissafa masa sai aka ce wani ya biya yanzu duk harafin da ya karanta wancan yana da kwamisha shi ba shi da lokaci Allah bai ba shi ilimin da zai karanto ya dubo ya zo ya yi wa mutane bayani ba amma kai da Allah ya baka ya baka ya siya ya baka duk harafin da ka karanto ka zo karanta wa mutane kai ka samu lada wallahi shi ma sai ya samu to amma da yawa al'umma mu basu gane ma'anar kuɗi ba da me ya kamata mutum ya da kuɗi kawai ya samu kuɗinsa a kyale shi yanda yake so amma ga ayyukan alkhairi masu tarin yawa da mutum zai mutu yana girba wannan ayyukan alkhairi yawanci ba a yi ba a yi sannan littafan nan wayanda suke irin wanda za a ce an fassara ko da hausa ko da turanci ko haka a ce mutum ya siye su da yawa a rarraba wa bayan Allah wannan yana daga cikin abin da makiya addini da wayanda suke da gurbatacciyar aqida yana daga cikin abin da suke yi su yi littafai da yawa su taba mutane ka gansu free kyauta kawai gashi na ana taba ka gashi an makwaba mai kyau an masa wani abu mai daukan hankali sannan baka san me a ciki ba an baka shi kyauta hadhihi fa'idatu nashr al-kutub al-mufida wannan yana daga cikin amfani da fa'idar yada littattafai masu fa'ida cikin al'umma anna allaha qad yaruddu biha hayranan min hayrati domin sau da yawa irin wannan yada littafan da yada ilimin mukan kan sa Allah maɗaukakin sarki ya dawo da wani wanda yake ya ɗimauce ya rikice ya rasa ina ne ta hanyar daidai take Allah sai ya dawo da shi kan hanya sanadiyar irin wannan littafai da ya ci karo da su au dalan au an dalalati ko kuma sau da yawa sai ga Allah ya dawo da wani batacce daga batan da yake kai li'anna ba'dhan nas domin wasu mutanen fa yakunu jahilan wallahi akan abin da kaga yana yi na ba daidai ba wallahi jahilci ne bai san abun ba ne walau buyyina lahul haq da gaskiya za ta bayyana a gare shi lattaba ahu wallahi binta zai abin da yasa kaga ya kafe kai da fata akan abin da yake yi ya dauka shi ita ce gaskiyar dan haka tsakaninsa da Allah yake yin wannan abu a iya fahimtarsa da iya ilimin da ya zo masa shine daidai shi kuma yana so ya haɗu da Allah lafiya yana so kar Allah ya masa azaba yana so Allah ya sa shi aljanna shi yasa kaga yana yi tukuru amma dirran da aka yi mai bayanin cewa wannan hanyar ba ita bace mai kyau ga hanya ingantacciya wallahi zai bi ai abin da yasa yake bin waccan din ya dauka ita ce daidai walau buyyina lahu alhaq lattaba'a hadha huwa alladhi yastafidu min nashr alkutub wannan yana daga cikin abin da zai fa'idanta na yada littafai irin wa'yannan wa'yanda suka samu wata fahimta gurɓatacciya suka samu yanzu in ka duba yanzu ilimin muka sun yi yawa littattafai sun yi yawa su su da haka wani za ga irin littattafan da suka zo masan marasa kyau ne gurɓatattun ne in ma yana da ɗan ido a karatu to littattafan da suka shigo hannunsa ba masu inganci ba ne da haka haka zai ta kwankwada dafi ya ta kwankwada guba ya dauka cewa daidai ne kuma kila ma ya dinga kiran mutane a kai amma ya haɗa littafai in dai har littafai na barna za su yaɗu a ban ƙasa ba dalilin da zai sa littafai masu tsafta littafai masu koyar da addini tsaftatacce masu kyakkyawar aƙida ya zamto su kuma ba sa yawo a hannun mutane duk littafi wanda yake marar kyau ba shi da wahalar samu yana yaduwa cikin mutane sai kyakkyawa wanda malamai na Allah suka zauna suka yi kuma ya ce ya yi wahala baya samuwa hannun mutane amma za'igun ladhi yatba'u hawa wannan duk wanda yake jahili to durran da Allah ya bayyana masa gaskiya ba shi da za ga kawai bi zai ba ka da wata matsala da shi bi zai yi amma za'ig amma karkatacce alladhi yattabi'u hawa wanda yake bin san zuciya ya san cewa abin da yake ba daidai bane kuma ya san abu kaza shine daidai abin da yasa yake bin abin da yake bi san zuciya ne kawai to lan da hulkutubu shai'a littattafai in ka bashi ma ba za su amfana masa komai ba domin ai abin da yake kai na bata yana sane bal rubbama tabtiluhu akthar bal sau da yawa ma irin bashi littafai da yaɗa littafan su zo hannunsa tabtiluhu wannan samun littafan zai ƙara fitinarsa ne akthar fiye da fitinar da yake ciki ta da qawluhu aw sahiba bid'atin an bid'ati aw dallan an dalalati fayanju bi fayakunu lakal ajru kai da Allah ya sa littafin da ka karantar ko littafin da ka siya ka raba ka yada ko ilimin da ka yada ta kafofin yada ilimi sai Allah ya ganar da wani dan bid'a ya daina yin bid'arsa Allah ya fahimtar da wani batacce daga hanyar bata ya dawo kan hanya fayanju bihi sai ya tsira ta sanadiyar kokarinka na yada ilimi yada littattafai fayakunu lakal ajaru zaka samu lada fi tawzi'i hazal kitab wajen yada wannan littafin wa amsalihi da ire-irensa walaysa khassan bi hadhal kitab wannan magana ba ana magana ne akan wannan littafin kawai ba duk littafi na addini wannan yana daga ciki ina fata gane fa kullul kutubi kutubin nafi'a dukkan littattafai masu amfani da su ake magana wa kutubul aqidati khassatan musamman littafan aqida wallahi wajibi ne ka san wace aqida kake kai kafin ka mutu wajibi ne karka ce a mu ba wani zancen aqida ba baka da aqida shi kansa wannan baka da aqida ita ma aqida ce ka sani karkace ni ba ba ruwana ni ba kaza bane ni ba kaza to kai ba kaza ba ba kaza din ba ita ma akida ce sunan wannan akida ce in baka sani ba daga yau ka sani da gara ma tun kan dare yayi ka san a wace akan wace akida kake kake rayuwa in kana kan akidar annabi da sahabbansa alhamdulillah amma ka ce ba maganar akida a to ba maganar akida to me kenan duk annabawan da Allah ta'ala ya aiko sun zo ne su tabbatar da akida annabawan Allah aqida suka zo su dasa wa mutane balma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana duk dan adam din da aka halitta akan aqida mai kyau aka halice shi daga baya aqidarsa take lalacewa daga baya yake gurbacewa an gane ko to shine sai malai ke ta musamman littafan da suka yi maganar aqida aqidar tauhidi ka san dan kar ka zo kamar yadda muka karanta satin da ya wuce ka zo kai ubangijin da kake bautawa ba ma shi bane ubangijin bautar wajibi ne ka san sunayen Allah da sufofinsa shin sufofin Allah maɗaukakin sarki da ya faɗa cikin alkur'ani sufofin Allah da annabi ya faɗa a cikin hadisi irin wannan sufofin kake hararowa lokacin da kake bauta Allah kana jin uban kar dan kai da zaman to wani tunani ne yake zo maka a kwakwalwa lokacin da kake bauta zama wani ma kake bauta ba Allah ba kai baka sani shi sa mai ahalari a farko farkon tafiya bayan yayi shimfiɗa yayi godiya ga Allah yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani bai tafi ko ina ba bai tafi magana alwala da tsarki da sallah da hada-hadar kasuwanci halar da haram duk bai tafi ba yace farkon abin da yake wajaba akan musulmi mai hankali baligi ya fara inganta imaninsa tashihu imani ma'ana ya inganta aqidarsa dan duk abin da mutum zai tafi kansa matukar imani bai inganta ba wallahi aikin banza mutum yake shi sai ce awwalu ma yajibu muna ta karanta a alani awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi to bayan imani ya gyaru imani ya inganta sai mai alani ce thumma ma'arifatu ma yuslihu bihi farda ainihi to kuma daga bisani sai ka yi ƙoƙarin sanin abun da ilimin da za ka san farillan ainihi da shi wayanne ne farillan ainihi sai ce ka ahkami salati wa taharati wa siyami yace kaman hukunce ilimin hukunce wato ilimin da zaka gane hukunce hukuncen sallah da tsarki da azumi amma farko sai ce ma awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi ba ka tafi neman ya ake sallah ba ya ake tsarki ya ake azumi bayan imanin ka rubabbe ne bayan imanin ka imani ne wanda yake mai rauni ko ma imani ne wanda yake akwai kura a kansa da aka musamman littafan aƙida kar a gaji da karanta su in an gama a nan aka kuma sa wani duka ka gaji ya kamata ka san aƙida ka ka rike ta ka kuma shi yasa aka kira ta aƙida saboda ba mai kwace ma ita in marar kyau ce ma haka sai dai ka mutu da kayanka a kulla take a cikin zuciya ita aƙida shi yasa aka kira ta al-aqida ba mai iya kwacewa ba mai iya raba ka da ita ka riga ka kulle ka kudurce ta a zuciyarka yajibu an tunshara to irin wayannan littafan irin su usulul thalatha usulul thalatha din littafi ne da ake karantar da yara kanana yanzu ka siyi kamar guda 100 ka je wata islamiya ka ce gashi a dinga karantar da yara wallahi commission ne mai mai yawan gaske zaka samu yara suna yi a waƙe suna gani in sun girma sai su taso cikin aqida mai kyau irin su kashfu shubuhat irin su al'aqidatu tahawiyya da littafai ne yan kanana kanana irin su al'aqidatu wasitiyya irin su hamawiyya irin su kitabut tauhid duk ga sunan littafan aqida ga sunan a siye su da yawa mutum ya kai wani masallaci ko ya kai wata makaranta ita karantar da mutane wato wazza ala nas a rarraba wa mutane badalan an yi wazza alaihim kutubar dalal a madadin a dinga rarraba wa mutane littafan bata wa kutubu da'awati dalal a madadin a dinga raba wa mutane littafan da suke kira zuwa ga bata tuwazzau alaihim hadhihi alkutub a dinga rarraba musu irin waɗannan littafan maimakon wayancan li'anna kathira minan nas ala jahalin domin da yawa mutane fa duk wannan karatun da kake ta ganin in ka kunna rediyo ka ji shi a masallaci ana yi a magariba zuwa isha ana yi da asuba ana yi wallahi yanda Allah ya faɗa haka ne walakin na aktsaran nas la ya'lamun har yanzu jahilci yana nan a cikin mutane har yanzu akwai jahilci yanzu kawai ka dauki ka dauki alƙalumin wayanda suke zaune a cikin masallacin nan wayanda ba sa ciki fa aksar aksar suka fi yawa domin da yawa daga cikin mutane ala jahalin suna rayuwa ne akan jahilci suna bauta wa Allah ne bisa jahilci walau buyyina lahumul haq wallahi da za a yi musu bayanin gaskiya laqabiluhu wallahi da sun karba wan tafa'u bihi kuma da sun amfana da wannan gaskiyar da aka gaya musu to amma matsalar wa zai gaya musu to irin wayannan hanyoyin wasa'il din ka ci gaba da yada su ka ji kai ma yada ka sani ga yawo wanda bai sani ba qawluhu fattaqillaha wa alayka bil amri al awwal al atiq ay ilzam bil amri al awwal in dai addini ne koma na farko shine original one not photocopy da an zo maganar addini ka ce kai na 'yan mazan jiya annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'ai kana nan gurin duk wanda ya zo da wata fahimta ya rike fahimtarsa kai kana can amin yake cewa ilzam bil amril awwal ka lazumci al'amarin na farkon wa huwa ma kana alaihi rasulu sallallahu alaihi wasallam ashabu to wanne ne al'amarin na farkon ya ce shi ne abin da manzan Allah sallahu Alaihi wasallam ya rayu a kansa da sahabbansa wal ƙurunul mufaddala da wa'yannan ƙarnukan guda uku da annabi ya ce masu falala. Al'atik tsohon da ɗaɗɗan yani alƙadim wa haza wannan magana da aka ce maka ka koma tsohon da ɗaɗɗan addinin da sama da shekara dubu ana yinsa koma can. kar ka zo ka rike addini dan kwatano dududu in ka tattara da shi da wanda ya shigo da shi gaba ɗaya in ka tattara duk bai fusu shekara hamsin ba ko shekara sittin ko saba'in ya yi wutar duniya a ce maka wannan sama da shekara ɗari ana yi to ka ce kai na dubu da wani abu shi kake yi da wannan da ya ce shi wannan wannan wane ne shekara sama da ɗari ana yi ka zo ka ce ba daidai bane ka ce a ai mu muna can wancan na sama da shekara dubu da wani abu in addinin nema wanne ya girma wanne nawa da nake kai ko naka ni nawa na can shekara dubu da wani abu kai kana mun magana shekara ɗari ɗari biyu amin amin yake cewa hadha wannan magana fihi tahziru a cikin ta akwai gargadi mimma jadda min shurur game da abin da yake faruwa na sharrika wal fitan da fitintunu musamman a wannan zamani akwai jan kunne game da kuma duk wanda yake so kar ya fada cikin zamiyar wannan zamani da muke ciki wallahi kokari ya dinga linkin da wancan na dadin fa idza ra'aita al-ikhtilafa idan kaga sabani wa ra'aita kasrat al-aqwal kaga yawan surutu fa alayka an tanzura lima kana alayhi as-salaf as-salih wajibi ne akan ka ka duba me magabata na kwarai suke kai wa tamassak bihi kai riko da shi li'annahu al-haq domin shine gaskiyar kaga hayaniya ta yawa in ka zo me a wannan ya ce kaza wannan hayaniya ta yawa ka ce ina na annabi yake sallallahu alaihi wasallam ina na su abubakar da umar da usman in kai dattijo ne ka ce yaro ina wanda aka ce na su abubakar da umar da usman a ce baba gashi ka ce to shine namu an fahimta ko yawwa idza ra'aita yake cewa fa idza ra'aita al-ikhtilaf in kaga sabani yayi yawa to wallahi ba na farkon bane ai su na farkon sabanin akwai shawa bai da yawa wa ra'aita kasratul aqwal in kaga yawan kace nace to ba na farkon bane na farkon ba su kace nace da yawa ba fa alayka an tanzura to da kaga haka kai maza maza ka zame kanka ka duba lima kana alaihi salafus salih abinda magabata na kwarai suke kai wa tamassak bihi kai riko da shi li'annahu alhaq domin shine gaskiya qawluhu wa huwa ma wasabtu laka fi hadha alkitab ay ma zakarahu min usul al-i'tiqad abinda kaji an ambata maka na asalin aqida ta ahli sunnati wato usul usul al-i'tiqad ahli usul al-i'tiqad ahli sunnati wal jamaa abinda kaji an ambata maka na asalin aqidar ahli sunna wal jamaa wa basatahu rahimahullah kuma imam al-barbahari yayi bayani ya shimfida bayani sosai wa wasa'a fihi al-qawl yayyalwata zance akai to shine abinda aka sufanta maka a cikin wannan littafi فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه أي وأمثاله ما لينا نفن الله يجيكن wanda ya karanta wannan littafi da ire-iren wannan littafi ba shi kaɗai ba da ire-irensa Allah ya ji kan iyayen wanda ya karanta wannan littafi da ire-iren wannan littafi Allah ya ji kan wanda ya yada wannan littafin da ire-iren wannan littafin Allah ya ji kan wanda ya yi aiki ko ya kira zuwa ga wannan littafi da kuma ire-irensa min al-kutubin nafi'a na littafai da suke masu amfani fal kutubun nafi'atu yajibu an tubatha wa tunshara littattafai masu amfani su ya wajaba an tubatha a yada su wa tunshara a daidaita su su shiga sako da lungu birni da ƙauye gwamnati yana daga cikin aikin da ya kamata ta yi irin wayannan littafan ta samu malamai su fassara su na fulatanci daban da mun akwai yan uwa fulani wanda ba sa jin Hausa amma an fassara littafai na tauhidi littafai na aƙida an fassara su suna shiga ƙauyuka wanda bai iya boko ba a yi wasu da ajami in ka je ƙasar Saudiya za ka ga littafansu haka suke yan kananan littafan da ake gani suna da fa'ida za ga yarurruka sai a fassara littafi da yare sama da goma urdun wane ne waye sawahili a fassara shi da yare kala-kala kuma a buga shi da yawa a yada shi a duniya wannan yana daga cikin amfanin gwamnati domin ta kare wa mutane aƙidinsu ta kare wa mutane addininsu wannan yana daga cikin aikin da gwamnati take yi wa al'umma da haka banda abin da ɗaiɗaiku kuma wasu wani mai mawadaci wani mai kuɗi wani mai zai ɗauka shi ma ya buga wani littafi ko ya bada za a ga wani malamin ya rubuta littafi ba shi da kuɗin da zai buga a samu gwamnati ta karɓi littafin in an ba masana sun duba yana da fa'ida a saki kuɗi a buga shi aka bubbuga fasta kama aka kakkaita ko ina amma saƙon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ka ƙi ba da gudunmawa a kai shi cikin lungu amma kamfen ɗinka ba lungun da baka shiga ba amma addinin Allah ko daga ƙofa daga in kai da ka shiga baka kai shi ko ina ba akwai abin kunya kuma ga dama ka samu ka shiga ko ina amma baka yi tallan addini ba balma mutum yana ganin kaman addini daban rayuwar mutane daban kar a damu mutane da addini addini da aka irin wannan littafan wajibi ne a yada su a daidaita su mawadata su shiga ciki su sa kuɗi a yada su waliman bathaha nasharaha waliman bathaha wa nasharaha ajru nashr al-ilm duk wanda ya yada irin wayannan littafan to yana da ladan wanda ya yada ilimi kai baka karanta ba malami ya hana idansa bacci yayi nazari ya tara jama'a ya karantar da su sun fa'idanta wallahi kai kana can kana baccin ka amma kai ba kana da commission ka samu lada dan kai ka raba littafin ka yada littafin wa ikhrajin nasi min adh-dhulumat kuma kana da ladan ka fitar da mutane daga duhun jahilci ilan nuru zuwa ga haske na ilimi ba kai ka ilmantar din ba amma ka bada gudunmawa kai supporting din malamin ta hanyar siya masa littattafai kai supporting din ɗaliban ta hanyar siya masa littattafai haka ba kai ka karantar ba amma kana da ladan wanda ya karantar fa aktharun nasi innama waqa innama waqa'u fi dhalal domin yawan mutane sun ba sun kwada cikin bata ne li'annahum lam tasil ilaihim hadhihi al-kutub al-asila saboda irin wayannan littattafan na asalin wallahi ba su samu isa zuwa gare su ba gurbatattun ne suka shiga wajen su kuma aka ta karantarwa malamai suka ta karantar da su wayannan gurbatattun aka suka tashi iya abin da suka samu kenan na ilimi zalika mablaghuhum min al-ilm shine iya ilimin da suka samu to yanzu aka ce wannan din an dawo irin littafai masu inganci masu tsafta masu kunshe da kyakkyawar aqida an yada su cikin jama'a ya kake gani zaka ga tasirin hakan wajen gyaruwar zukatan mutane da komawar su zuwa ga aqida ingantacciya wa inna ma tasilu ilaihim kutuba ahli dalal littattafan da suka shiga hannun mutane littattafai ne na ma'abota bata wal firaqi dalla da kuma kungiyoyi na bata wa yadhunnunaha haqqan su kuma sauran jama'a gari saboda rashin karatu sun dauka gaskiya ne sai suka runguma yanzu wani karatun da yake ji karatu ne na bata kuma ya dauka shine gaskiyar an je har kauye an kai masa falau anna hadhihi alkutub alasila da a ce irin wayannan littafan masu asali i'tuniya biha za a ba su kulawa wa wuzzi'at ala nasi a dinga rarraba su ana yada su ana raba wa mutane lahadallahu lahada wato lahadallahu biha man sha'a min khalqi lalle da Allah ya shiryar da wayanda ya ga dama daga cikin halittarsa wallahi da za ga irin input da za a samu za ga irin response ɗin da za a samu ba'adu shurrah yankimuna alal muallif wasu daga cikin waɗanda malaman da suka yi wannan littafi sharhi yankimuna suna aibata wannan mawallafin littafin sun ce ya ya kwarzanta littafin da yawa ya tsarkake littafinsa wa yaquluna suna cewa hadhihi tazkiyatul likitabi gaskiyar magana wannan magana da malam yake yi magana ce da yake yi yana tsarkake littafinsa wa na ƙulu shak fauzanul fauzan ya ce mu kuma muna cewa la ba haka ba ne malam barbahari ba tsarkake littafinsa yake ba laisa haza tazkiyatan likitabi wannan bayanin da kaji yana yi ba tsarkake littafinsa yake ba wa inna ma huwa hassun ala luzumi manhajis salaf wallahi abinda imam al-barbahari yake kwadayi kawai kwadayinsa a lazumci tafarkin magabata almazkur wanda ya aka ambata fi hadal kitab a cikin wannan littafin wa gairihi da wani sa shine kawai manufarsa ba wai yana kambama littafin sa bane a shi kwadayin da yake yi shine jama'a su koma kan tafarkin magabata na kwarai ta hanyar karanta wannan littafi da ire-iren sa Allah madaukakin sarki ka ba mu dacewa alal muallif rahimahullah fa innahu man istahalla shay'an khilafa ma fi hadha alkitab fa innahu laysa yadinu bidinin وقد رده كله كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين kadhalika la yaqbalu Allahu shay'an min as-sunnati fi tarki fi tarki ba'dhin wa man taraka min as-sunnati shay'an faqad taraka as-sunnata kullaha fa alayka bil qabul wa da'anka al-mumahala wal lajaja fa innahu laysa min dinillahi fi shay'in wa zamanuka khassa zamanu su'in fattaqillah lokaci yayi mun kawo wata gaba an ce lokaci yayi sai mu tashi a daidai wannan gabar abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana shi kuma mala Allah ya saka masa da mafificin alkhairi abinda ya faɗa a cikin littafin na daidai Allah ta'ala ya ba shi lada tuntube kuma Allah ya gafarta masa